الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح الآيتين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر وتعرف بنظرة تأتينا بالذكر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا قوم الشاهد a watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya zo daidai da 21 a ga watan Maji miladiya 2024 insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma daga inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu kulu min al-ardi halalan tayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله تبارك وتعالى سوى يا أيها الناس يا متاني wato in an ce yayi yayi da bin amalu wato an keɓance an ce na dukkan mutane dukkan mutane a sababin saukan wannan aya wasu daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ware wasu abubuwa suka ce ba za su ci wannan ba sashin wasu dabbobi da wasu baha'ir da tsawa'i suka ware suka ce ba za su ci wannan ba ba za su ci wannan ba za su ci wannan ba shi kenan Allah tabaraka ta'ala yake to yayi wannan ya ku mutane kulu min matil ardi halalan tayyiba ku ci daga abun da yake ban kasa ku ci halalan tayyiba halal kuma mai daɗi dake abubuwan da suke doron kasa ba komai ne ake ci ba yanzu kamar zuwa su ba a cikin da shi ne Allah ya ce halalan din kuma zama tayyiba mai daɗi eh kaga duk in ka kwaba shi kace za ka shiga gaba da to to kaci kuma halal din kuma kaci mai daɗi shi yasa ma daidai ne malamai Allah ya ba su kuɗi ya zama suna cin mai kyau sosai ba haka yana nuna cewa sun rabu da Allah bane a ana tare ana tare kaga malam malami a babban mota daidai ne eh kaga malami a babban gida daidai ne ga malami ya auro jajayen mata daidai ne a gane zan su dai rayuwa ta yi riba ta yi daɗi wannan duk babu ne eh ga malam eh haka kuma duk sauran mu'minai ba malam ne kaɗai ba an gane Allah tabaraka ta'ala ya cewa a a da yake cewa kulman hadama بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالفة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا خالفة يوم قل هي للذين آمنوا في الحياة القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
Allah tabaraka ta'ala yake cewa kul ma harrama zinatan lahi allati akhraja ibadi wa tayyibatin min rizq ka fada ka fada musu ya rasulullah ka ce musu wane ne ya haramta wato kawa na rayuwar duniya shine a sa tufafi mai kyau riga mai kyau kawo alkibba mai kyau shiga mota mai kyau gida mai kyau wa ya haramta wannan shi ne zinata ado wa ya hana ba wanda ya hana ba wanda ya hana ko wani sahabi gaye sosai lokacin da manzo Allah ya magana kan girman kai sai ya rasu ni kuma ina son gaye sosai yace ba wannan ne girman kai ba kai gayu ba komai yace ba wannan ne girman kai ba girman kai shine rena mutane da kuma kin gaskiya shine kai girman kai amma ai gaye sosai ai gaye yace da yace to masha Allah addini bai hana gaye eh ai ma akwai hadisin da yake cewa la yadkhulu jannata illa nabiyyun ba mai shiga aljanna sai mai tsafta to addini na son tsafta ai tsafta sai saboda haka wa ya haramta wa tayyibatin min rizq da kuma daɗaɗa daga cikin arziki ba ya haramta sai Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya jin ma daɗin rayuwar duniya da kawace kawace na ma mumine ne na mu'mine ne a rayuwar duniyar ma idan kaga kafiri ya samu to sai kamar abinda ake cewa albarkatin kaza ka dangare ke kan ruwan karko to ba zuwa da shi ba to haka nan kafirai daɗin rayuwar duniya nan ba ai don su ba kun hiya lil ladina amanu sai Allah ya ce khalisan yawmal qiyamah a nan duniya wasu za su yi tarayya da mu'minai saboda rahamaniya take aiki sai zaka za a ci tare a ta tare wannan amma khalid sun yau kiyama rai alkiyama mu'minin kai za a bawa kafiri bai da komai bai da komai saboda haka mu'mini a daji a aiki a daji a aiki Allah ya tanadan mana wato jin daɗi mai yawan to shine Allah ya ce wa mushi mimma fil ardi halalan tayyiba Allah ya ce wala tattabi wa khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan kada ku bi tafarki shaytan malamai sun yi maganganu da dama akan khutuwati shaytan me ne khutuwati shaytan akwai ƙananan zunubai waɗanda ake rena ake ɗaukar su ba komai ba wanda kuma su suke taruwa yanzu zama babban laifi kuma eh da su gona wahayina ko inda la abin kana tsammanin abu ba komai bane alhali a wajen Allah kuma babban laifi ne to wa'annan malamai suna kira su kuwa saboda a kada ma ka dauka ba wani laifi bane kai wannan kai wannan ma kai wannan kai wannan kudin yake abu yake babban laifi wasu malamai suke wannan shine kuwa wasu mun suke turku shi dan wato hanyoyin shi dan kamar zo maka ta wannan bangaren ka fi karfin sa haki zo maka ta wannan bangaren haki zo to duk dai hanyoyin sa karfe to to wa'annan saboda haka dai duk abu dai wanda ya shafi shedan ne da mutanen sa to ku kare wala tasbihu ku ba shedan ka kawai ba innahu lakum aduwwun mubin lallai shedan aduwwun maki ne mubirin mai bayyana kiyayya lakum a gare ku shedan mai bayyana kiyayya ne ai ya fara tun da kan baban mu annabi adam shi yayi kutu kutu din da yasa annabi adam ya ci ayan itacen da Allah yake kare sannan yayi kutu kutun yadda za a yi a fidda annabi adam daga aljanna aka fidda shi a hakan yadda suka taho duniya nan bai bar annabi adam ba tsakanin ƴaƴansa yasa ɗaya ya kashe ɗaya kabila da habiya to haka tun can bai bari har yanzu aiki saboda haka shedan bai koya mana kiyayya ba saboda haka kar mu yadda mu rike shi wato masoyi mu rike shedan maki innahu lakum aduwwun mubin lalle shedan wato maki ne mai bayyana kiyayya lakum a gare ku inna ma ya'murukum bis-su'i shi kullun shedan kawai umartan ku yake da mummunan wato aiki kullum kai aiki na zunubi to ka burge shi dan shedan duk abin kirki kai shi baya kai abun banza to abin da yake so shi sa idan mutum yana so ya rabu da shedan to akwai addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya koya mana to mu dinga yin wannan addu'o'i an ce idan mutum ya zo ya tashi daga bacci to akwai mala'ika a gefe sa na dama yana cewa tashi da ambatan Allah tashi da ambatan Allah akwai shedani kuma a gefe shi nawo shi kuma yana ta an gane to to kowaye ina kokarin da ka tashi saboda idan ka ambaci Allah ka tashi to shedan zai ce to wannan yini ka ba da niyyar ya fi karfi na saboda ya ambaci Allah idan kuma ka yi kirmenka da shi ka tashi shi kenan shi ɗan kuma ranar da cin abinci da fita kasuwanka da faɗa da matanka duk tare za ku ta yi saboda a ranar ka ne ku ni tare saboda haka shi sa ma manzo Allah sallallahu alaihi ba mu addu'an tashi daga mace da ka tashi sai ka ce alhamdulillah alladhi ahyana ba da ma matana wa ilayhi nushur ka ka fara yin ka da ne an fatan Allah tabaraka wa ta'ala ko musamman da Allah ta mana social media yanzu idan kana da babbar waya to ka jaje ka yi kokari a wayar ka dan bude karatun Qur'ani ko da izu ne ka karanta in yayi yawa ko da izu ɗaya ka karanta in yayi yawa ko da shafi biyu ka karanta ya zama to dai da shi ka bude yin kafin ka hawo WhatsApp Facebook Instagram da TikTok da sauransu inda suka yanzu na shekar kawo ma ya kawo to abu ya zama duk ya zama jarrabawa musamman ga masu manyan waya amma da ba ya babbar waya shi ya huta saboda haka ya zanto yinin da ka saba shi da ka fara shi da wata sannan kuma idan ka zo karshen yinin ka kar ka yadda ka kwanta ba alwala shi ke jawo muggan mafarkai ka je ka alwale ka yi alwala sosai wannan alwalan bacci ne ita kuma ba abin da yake karya da sai jima'i ita yanzu haka bayan ka yi alwalan sai ka ji fitsari je ka yi fitsari ba sai ka sake alwala ba tana nan ba da sallah bane dai amma tana nan sai ka ji ba haya je ka yi ba hayan ka ba komai ba sai ka sake alwala ba tana nan kuma duk mutumin da ya kwanta da alwala to a ranar a wannan daren in dai kwananka ya kare to hajja sayyidina jibril za a zo karɓar rayuka mala'ikun rahama duk za su amma sai ka kwanta ba alwala to babu ai daga nan sai mu ga mafarkai zai raya barki ana duka na ba da shi kai to ka kwanta ba alwala Allah kuma ya ce maka ya barki ana jiki da gudu ya jiki da gudu dole duk kai ta ja kanka abinda ake so ka yi alwala idan ka zo ka yi alwala shikenan sai ka karanta kul huwallahu marra uku falaki uku nasi uku ayatul kursi marra daya in ka tsaya a nan ma shikenan sai ka tofa a hannayenka sai ka shafa jikinka sai ka shafa jikinka shikenan ba mummunan mafarki ba duk wani abu mummuna biya gudu ya barka kuma wallahi garan ko sihiri aka maka bari ka ne ka Allah zai kiyaye ka albarkan Qur'ani to amma sai muka saki abubuwa duka shi sa shi sai zama ya mai da mu abubuwan wasan ta kawai saboda haka mu rike wa'annan sunoni na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar mu manta in za mu ci abinci mu ambaci Allah in mun gama mu ambaci Allah mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala in ka rufe kudin ka sani shi dan suna kai sai kai bismillah kai koda duk sun tashi mu in ka zo ki gaban ɗaki ayi addu'a an fito ayi addu'a addu'o'in nan na sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karbu wasu mu neme ku ko ina kuke mu haddace mu sa matan mu haddace ƴaƴan mu haddace shi ne da aiwatar da to da wannan sai kaga family ya tashi irin aljanu aljanu nan masu bige mutane irin duk an samu sauƙin su Allah ya samu dace Allah ya ce wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan kada ku bi tabarkun shaytan a wata kawatin shaytan inna wala kuma zuwa inna ma yamun bisu shaytan kullu yana umartan ku da aikin zunubi wal fahsha da munanan ayyuka wanda shari'a ta hana shi kullun shi da abin da yake so kenan da wannan kuma yake umartan kuma shi ke dan kaga ba irin gani ga ka haka zai fito yana kuna magana ba shi a zuciyanka sai dinga sa wasu wasi to kai kaza ma to kamar kaza ma to kaza to kaza to kaza to in ka lizinci ambatan Allah yayin da duk wani mummunan abu ya zo maka sai kai salatin mata sai kai la ilaha illallah sai kai astaghfirullah sai kai subhanallah sai mu ya barka shi ya tsani ka ambaci Allah narkewa yake to wala ka murke wani abubuwa kar mu baka da shi ne na ma afurkum bisu'i wal fahsha kidan kullun yana umartar mu da munanan ayyukan zunubi da kuma munanan ayyuka wanda shirya ta wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma yana umartar mu mu fada a bisa Allah tabaraka wa ta'ala abinda ba mu sani ba wannan kuma yana daga cikin manya-manyan laifuka Allah bai faɗa ba kace ya faɗa bai ce ba kace ya ce ya ce kuma kace bai ce ba za ka ji mutum ba abin da ya karanta amma ya ce duk Qur'ani ba ka da haba a karan Allah kaga Allah ya ce ka ce bai ce ba bai ce din ba kuma ka ce ya ce to yana da yana da illa sannan yana daga ciki wa anta qulu Allah ma ta'lamu yana daga ciki ka halalta haram ko kuma ka haramta halal shi ma yana da illan da ku sani ba wanda ya isa ya ce haza halalu wa haza haramu sai dai Allah sai annabi Muhammad duk wanda ba wannan ba to sai dai ya faɗi kokarinsa amma bai isa ya halatta abu ba ko ya haramta abu ashara shine Allah ashara shine annabi Muhammad amma banda wannan babu wanda karanta ya kai tseko da zai ce wannan abun halal ne na halarta muku ko wannan abun haram ne na haramta muku shi shi sa da ka ce abu halal ne ku ce mu ta aina ka gani da ka ce haram ne sai mu ta aina ka gani saboda haka mu kiyaye mu kiyaye mu kiyaye Allah ya taimake mu na
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله أكبر وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباء أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan aka ce mutu wato su kafirai idan aka ce mutu ittabi'u ma anzalallahu ku bi mana abinda Allah ya saukar annabi Muhammad ku bi mana abinda sahabban manzon Allah suka bin nan mana kuma ku bi mana a zauna lafiya ku samu lahirin ku yi kyau kabarin ku yayi kyau rayuwar ku tayi kyau duniya da lahira sai ku ce alu bal nattabi ma alfaina alai aba kuka ce a mu abin da muka samu iyaye da kakanni suna yi shi zamu yi eh abin da muka samu iyaye sabon abu ba za mu karba abin da muka samu iyaye da kakannin mu suna yi to shi zamu yi to shine Allah tabaraka wataala yake cewa a yattabi'unahum yanzu sa ji iyayen nasu walau kana aba'um ko da iyayen la yaqiluna shay'an ba sa hankaltan komai na al'amarin addini ma'ana ba sallamarin addini ba wala ya tadun ko ba sa kan shari'a a ana jin magabata musamman iyaye da malamai amma idan suna kan tafarki mai kyau sai a bi su amma idan suna kan hanya mara kyau to ba a bi ba a bi ka'ida innama da'atu fil ma'ruf da'a ana yin da cikin abu mai kyau saboda ka in abu ya zama mara kyau to ba sai an yi da'a ba a yi ya cikin saboda haka mutum zai bi iyayensa ne idan iyayen suna kan abubuwa masu kyau zai saba musu idan iyayen kuma suna kan abubuwa marasa kyau to shi ne saboda haka Allah yake cewa yanzu sa bi iyayen nasu ko da iyayen nasu ba su san komai game da addini ba shine wani malami da yana cewa sunna ce ana kan bid'a ne iyayen ka haka suka rayu to sai ga sunna ta bayyana to ba za ka kawo sunna ba sai ka ce dole kan bid'in iyayen naka na akan zaka da shi amma shi yana kan ɗari ko bai zo yake kira bid'a wanda kuma su ɗari ko nan dama su ka su ne aka sani da su ne aka sani abin ne da zo bayan da shi ne ko bid'a Allah ya samu dace amma wannan labina ولا يهتدون ولا يهتدون كثرة
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعدلون الله أكبر ومثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء domin bukum mu'minun fahum la ya'qilun Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa sifan waɗanda suka kafirta da wanda kuma yake kiran su zuwa ga shari'a kamar salin da zai yiku kamar misalin wanda yake daga sautin sa bima la yasma'u illa du'a wa nida'a ga abin da shi kuma bayyaji sai dai yana jin sauki kawai da lafazi amma ban iya fahimta wato a wato misali nan da Allah ya saka mana shine shine kiyo shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran masu kira a ji Allah tabaraka wa ta'ala a cikin malamai masu wa'azi to su wa'annan su ne wato masu kiyo dabbobin kuma su ne kafirai su ne kafirai to dabbobi ne kamar raƙuma shanu haka sai ka sa su a gaba gatan shanu za su gatan gona za su fada sai ka dinga ke ke ke ke saniya nan kar a shiga wannan gonan ba gonan ba tamu ba ce to za ta fara shiga kawai jini da kana sauki ba ta san me kake faɗa ba haka kafure suke jin Allah ya wawa haka kafure suke jin dinne ba kawai suna jin sautin sa ne da lafuzan sa amma ba ta fahimtar me yake cewa saboda haka dani nan za ta fahimci shiga wannan gona ba ta fahimta ba saboda ta ji ka amma ba ta fahimce ka ba ba ta gane ina ka rusa ba sai haka kafure suke jin masu wa'azi haka kuma suke jin Allah ya wawa shi ne Allah yake ce musu summun bukumun uyun umuyun kumla ya ce ai sun kurumce sun bebance sun makance kuma gashi ba su da hankali kai goma da goma kenan eh abun yayi yawa ga kurumcewa ga bebancewa ga makancewa ga kuma ba su da hankali formula ya yi ba su da hankali to kaga sai ka ce ai da kunnuwan su kuma fala fala a ce sun kurunce ga harshe kuma suna magana ga suna ci an ne da kuma suna magana kuma a ce a ce sun bebance ga idanuwan su nan muna kallo suna kallo har suna mana kere-kere a ce sun makance sannan kuma ga su da hankali har su gaya maka ma ga yadda za ka kuma a ce ba su da hankali to to Allah tabaraka ta'ala ya faɗi yadda abubuwan na su
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا ولقد زرعنا
لجهنم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أدل أولئك هم الغافلون Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hakika mun kagan mautan jahannama mun halitta mata da yawa daga cikin mutane da azzun Allah ka ba ma wala ta Allah ce duk wa'annan mun kage ku ne dan shiga wuta kuma wato malam Allah ya yi gaskiya duk inda kaji Allah ya ce kalilan a cikin Qur'ani za ka sa mutane kike kalilan ma ya tazakkaru eh kalilan ma ya kurum kalilan duk kalilan mutane kirki amma kaji nan ya ce mun kaji da yawa daga cikin mutane da yawa daga cikin aljannu jahannama dan jahannama ta samu makamashi Allah ya sa ba ma albarkan annabi Muhammad to an ta hadda mutane mu ma ko mutane ne a ga dole mu yi addu'a Allah ta ba ma sai Allah ya ce irin waɗannan mutanen lahum qulubun irin waɗannan aljanun lahum qulubun suna da zukata suna da zukata yadda kowa yake da zuciya suna da zuciya sai dai na yi kuma da biya ba sa fahimta da wannan zukata fahimta irin mai amfani ba sa yin sa zuciya ta fi tunanin ta ya tsaya iya duniya saboda haka iya duniya suka sani amma duk abin da ya haura aka ce Allah manzan Allah Qur'ani mutum wannan duk ba sani ba sa tunanin kan wannan wato malam duk wanda Allah ya fatar to shikenan ba yadda ka iya da shi amma yadda suke din ya kamata su yi tunani amma ba nan tunani walau a'yun suna da idanuwa wani kafirin haya ma ji ka gani gani sosai sai dai me sai su rabiya ba sa gani irin gani ne amfani su ga gaskiya ba sa ganin ta ai ya kawai suke gani amma gaskiya ba sa gani shi sa wato wannan wannan ji wato wannan zuciya da Allah yake magana shi mutum akwai na fili akwai na koyo dan adam akwai na fili da akwai na koyo kuma kuna kama kaman ku daya da kai da na koyon naka da kai da zahiri da kai kuma na koyo shi wannan na koyo shine in kai bacci yake tafiya sai ka ji ka ce ai ka rinka jiya ka je adamawa kuma ga kana a gado akan Afghanistan Afghanistan ka ga ka je Adama a ka je kaza ka je shi din ne kaga kuma kaga ai kun yi kama to dai ko kun yi kama aka ce kai din ne ma Allah aka ma kaza amma kaza ma duk a mafarki sai wannan din to dan adam yana da ido a zuciyarsa kuma yana da kunne a zuciyarsa sannan yana da zuciya a zuciyarsa abubuwan guda biyar ne amma kusan duk abu ɗaya ne akwai nafsu akwai kalbu akwai ruhu akwai sirru akwai kalbu nafsu kalbu suna akwai ruhu an gane akwai sirru an gane to suna su biyar ne suna da to akwai akalu shine ne na biyar eh suna da to kusan duk abu ɗaya ne kawai suna yake canja suna yake canja eh ina rabbun naka shine kalbun naka ina kalbun naka shine akalun naka ina akalun naka shine ruhun naka ina ruhun naka shine sirrun naka sune kawai duk juyawa ne in ya juya ya zama kaza ya juya ya zama kaza ya juya ya zama kaza to shi je wannan din daban yake da jikin kanna daban yake da jikin kanna kuma shi wata din shi ne asalin ka shi sa ma da an zare shi sai jikin sai zama gawa sai binne sai ka tawari to sai binne shi ne kuma asalin ka to wancan din idan Allah ya tukkoshe shi na rantsi da Allah dan wannan da suke bayyana duk aikin banza an gane wancan din sai Allah ya kama kunnansa ya toshe an gane ya kama idonsa ya toshe ya kama harshensa ya sa kwado an gane kunnensa ya toshe duka to wallahi malam dan wa'annan da kunnuwa da wa duk ba zuciyar ne ba za su yi aiki ba to haka Allah ya waka fai na cikin dukkan sun suke zaka duniya da suke sun samu hanya ba za su gane ya Allah tabbatar da mu kan shari'a saboda haka sai zanto shine ma Allah yake cewa yake cewa ulai kalana yace yadda kasan dabbobi har suke Allah ce balhum adal ai ma sun fi dabbobi bata sabila da ita dabba duk me ba ta dusa ka san shi ko ba ta san shi ba tana bin shi ko ba ta bin shi tana bin shi to su kuma Allah ba shi yake ba su dusa ba shi ke ba su abinci suke ci suke sha ai ba su ke ba su lafiya yake ba su yadda za su rayu amma suna bin shi ba sa bin shi da yake su yi suna yi da yake su bari suna bari kaga dabbobin sun fi su kai har agwagi da kaji in kana ba su za su dinga binka da sun ganka za su gane tufafinka su yi kanka suna tunanin za ka watsa musu gero ko wace to amma kafiran nan me Allah bai musu ba me kuma ba sa masa na sabon Allah ba abin da ba sa yi kaga on madabbubi shi Allah ya ce ulai umul gafiluna in kana neman rakanannu wanda ba san ma me suke yi ba to sun ne wannan kawo shi ba ba dan kauye ba gidaje irin makin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kuma yadda yake ganin ya waye duk yadda yake ganin ya iya duk yadda yake ganin ya kware duk yadda yake ganin ya samu wallahi ya samu ba abin da ya samu ba kuma abin da ya iya saboda haka mu da Allah ya ba wa manzo Allah mu gode wa Allah mu ce alhamdulillah eh mu gode wa Allah da Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma kuma umurin kuma la yakilun Allah ya sun kurunci sun bebanci sun makanci kuma ba su da hankali tare da dina'a
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله تبارك وتعالى يكتب ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗan abin da muka azarta ku na halal ku ci washkuru lillah ku gode ma Allah ma'ana bayan kun ci ku tsaya kuma Allah da'a godiya in ta zo da shukuru shine in an baka dubu ka iya ɗaukar ɗari ka yi sadaka shine shukuru ya ya tabbata an gane in godiya in dai dama alhamdulillah wannan yabo ne ga Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah amma shukuru shine abin da aka baka a ciki ake so ka dauka kai aiki ba an baka gani ba kalli qur'ani ka karanta an gane an baka ji to ka ji wa'azi ka ji yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji alkhairi da wannan fannin shine ka gode wa Allah akan ni'imar gani da ya baka da kuma ji da ya baka an baka baki to kar ka yi gulma in kai gulma baka gode ba kar ka zagi wani dauki qur'ani ka karanta kai wa'azi ka faɗi alkhairi ko kai shiru shi ka gode wa Allah da wannan baki da ya baka kuma dama Allah ya alƙawari idan ka gode masa zai ƙara ma zai ƙara maka da in shakartu da abin da Allah ce wallahi in kun gode wallahi sai na ƙara muku rantsewa Allah ya to shi sa da ka gode masa akan wannan ido da ya baka ma'ana ka kalli halal da shi ka yi kokari ka kiyaye shi daga haram ka gode masa da idon nan ba sai ka tushi kenan zan baka idon da bayya istiya wannan kan dama zai istiya to za ka bar mu je lahira zan baka idon da baya istiya kunne ka ji alkhairi da shi kai biyayya da shi to ka gode wa kunne bari a je lahira zai baka kunnen da baya tafiya haka nan bakin ka haka nan dukkan gaban ka in dai ka bi su yadda Allah yake ka bi su to shike baka da bakin ciki baka da tashin hankali sai an je lahira ya baka mata a nan wajen sun bata ma rai kai hakuri ka musu adalci ka kyauta to shike bari mu je lahira zai baka mata wanda aka bashi ba yawa shine a bashi dubu goma sha biyu zai baka wanda su ko ba sa tambayar kudin shafi ne na san damuwar ka kenan to ba sa tambayar ba sa bata mutane rai ba sa wato titi wanda za su dinga da kuwa kana raba duk babu wannan a garin hankalinka a kunce kowace burin ta faranta maka rai ba kishi tsakanin su ballantana wacce ka kalle ta ba ka yi dariya wacce ba ka yi dariya ba wannan ta kunci ba kunci ne ba ba ba sauran asirai kawai abin da ake nema ka gode an baka gidan laka to gode wa Allah an baka gidan bulo gode wa Allah za a je a baka gidan zinare da azurfa da zumurudu gida wanda iya kawai Allah shi kawai bar ran sani me yayi a gidan aljanna amma dai ya ishe ka yau ko gwamnan jihar Gombe yace wani zo zo ka sha ruwa zo za mu yi bude baki a gidana kai dai ka sani a dai abin da za ka samu a gidansa ba irin abin da in ka zo gidana za mu bude baki zan baka ba a ni kan nan in ka zo ka yi aiki a sane ka in ka yi sa ran farau farau ya fito da ɗan dibino shi da na gaisa amma ya in gwamna ya ce ka zo a yi buɗe baki ka tabbatar kafin ka fito dai abun lafiya lafiya tun bi ka sai ka zo inda za ka sa abinci ko mai taɗi ba gaibu ba amma akwai gaibu in ya mu ta mayu cikar ka mutu da irin abubuwan da ake fama da shi to ba wannan ba abinci ne mai kyau sai wanda kai wanda ka zaɓa to to ballantana a ce shugaban kasa ballantana Allah ga wanda ba zai kasa ake ba eh to shi yace ba inin kaza zan ma masauki ya kace gani a ce mun je kawai ai ya Allah kai mu aljanna albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan mugan ayyukan mu Allah ya ji mana eh Allah ya ji mana Allah ya ji mana saboda haka ɗan uwa idan Allah ne yace zai mana masauki a to dan Allah mu dage mu yi da'a shine Allah ya cewa washkuru lillah ku yi shukuru wa Allah ku gode masa abubuwan nan da duniya ba ku da ni'imomi ku yi amfani da su wajen bin Allah ku yi amfani da su wajen bin Allah kar ku yi amfani da su wajen saba wa Allah to Allah ya ce wasu kuma in kuntum iyyahu ta'budu in je kun kasance shi kadai kuke bautawa to ku gode masa eh ku gode masa akan dukkan ni'imomi kuma shukuru na ga muku irin wannan godiya ake bukata eh dubu daya to dauki dari dari dai ka dauka ka bada sadaka fi sabilillah ruwan sha wannan fa wani aka gobara gidan harawa yake kuma da ka san abin da yake cikin sadaka da ruwa da zai wuya rana ta fiyo ta bada baka sai ruwa kai sadaka ballanta na sadaka da abinci ka dauka ka bada ka gani irin mummunan ƙarshen nan da ake yi za ka yi wallahi ba za ka yi ba in faɗi in faɗi ciyarwa ai abu ne mai girman gaske saboda haka duk wanda yake son rufin asiri to ya dage ya dage ya ga cewa ne yana ciyarwa yana ciyarwa kuma yana taimakawa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu abu da za mu ci ha mu ciyar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya cewa واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اجذر غير باج ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله أكبر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باج ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى yake cewa wato yake cewa inna ma harrama alaikum almaytata Allah yace bari zai lissafa muku me ya haramta muku yace Allah ya haramta muku ne cin mushi da kuma jini wanda ya bi uka sannan ya haramta muku cin naman alade an ce nama har da kitan karka ce ai nama aka ce to har da kitan na alade duka wa ma uhilla bihi li ghayrillah da kuma abun da aka yi kururuwa aka yanka shi ma'ana ka kira sunan wanda ba Allah ba aka yanka shi wato wato akwai ayoyi da suke bayyana amma ba mai gane sai mai hankali akwai wata kungiya a ta izala la saka musu alheri farkon fitowar suka zo da wasu dokoki masu tsananin gaske amma ku gane duk lokacin da ake karatu to rigima tana raguwa lokacin yana daga ciki idan je baka shiga wannan group din ba to ba za a ci yankanka ba bara an su sallaman ka ba ba za a baka mata ka aura ba ba za a yi kaza ba kuma shan rubutu shirka ne ɗaura laya shirka ne suka mai da duk wanda bai shiga wannan club din ba to yanzu ne ma suke ta dan bidiya amma wancan lokacin kai mushriki ne kai kafiri suka fito da abun lokacin yana da kauri ba a cin yankan dan waye ba a duka abubuwa ra amma sallahu za a yi kaza wato ina so in nuna mana duk lokacin da ake karatu ana samun kuɗi ana nan ana nan sai da tafiya ta fara tafiya sai wasu daga cikin sai suka yi karatu da suka yi karatu suka yi karatu sai kowa in ya tuna to ai zai mutu kuma zai shiga kasa to kuma lalle lalle wa'annan mutane mu ce musu kafirai kuma ga suna kaza suna kaza suna kaza sun yi la ilaha illallah sun yi kaza mu ce musu kafirai da yi ba sai wasu ya suka kwalle daga cikin su sai suka kira kansu kaddamawa to su sai aka samu aqidun nasu da sauki sai suka bar kokurdawan san aqida su kuma suka dan sassauto suka yi kasa ana nan ana nan ana fara da karatu ana karatu ni ina da abokanai in izala da yawan gaske abokanan karatu na ina da su yan shi'a da yawa ina da su kuma tijjana da yawa saboda haka ma zama kuma na wani saboda ni ɗalibin karatu ne kuma karatu nake kuma akan sa nake an gane saboda haka sai zan to kowa na wani shi za ba za ka taɓa jin na zagi wani ba duka abokanai na ne duka mutane na ne illa iya ba na shiri da mai zagi shi wuce jin lautara ko mai zagi shi wuce to sai wanda ya ce maka to ai suna zagi a'a ina kai ka a bayani ana nan suna karatu suna karatu sai wasu suka ce to an yi zama ma a cikin kungiya a ce in ka zo yin wa'azi ma sai abin da kungiya ta ce ma kai fada za ka fada abin ta ce kar ka fada ba ta ka fada ba akwai takura kawai mu ɗauko ra'ayin salafu salih na farko wanda babu kungiya babu ɗariƙa an gane babu kungiya babu ɗariƙa saboda haka mu sunan mu salaf kawai saboda haka za mu bi ɗan ɗariƙa sallah za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza su ma yau suka sake sauka daga aƙidan sai an yi ƙungiya dole ne ka shiga ƙungiya su ne irin su jafar sauran su ne haka to ana nan yanzu za daga cikin su akwai za ka ji ne cewa a riƙe tarbi ba ya gano abu ne mai kyau babu ne ji a shirku tarbi suna da za ba ne ji a sha rubutu ba za a bi ɗan ɗariƙa sallah da ba a sauko ba kaga karatu in je ana karatu ba a bari ba to a hankali sai ga abubuwa duk suna saukowa yanzu za a ba su aure akwai wani babban malamin a garin nan in na faɗa kowa ya sani ina ji ya ɗauki yasta ta na ce wani batijja ne kuma ba nufe ne ma ba ɗan nan ba ne ba ba nufe ne ba ma batijja ne na gaske tafi allan turki take ku yayi juyin duniyar nan kariya bashi tace wallahi da kuma sai shi shi ke da haka kan kwarin shi ne ba da riya yau ya yi aka kuri kasan sun fi shiri da mu da akan ɗan shiya ku to al'ayi halin in dai ana yin karatu to sai ga abubuwa suna zama sauki da sai an raba mayanka sai an raba kaza sai an raba kaza amma duk abubuwan suna sauki suna suna sauki su talabawa yanzu haka da wasu saddama duk da su za a yi sallah za a yi sallah za a yi sallah duka ayyuka da gaba ɗaya to haka to yin karatu yan uwa mu dinga yin karatu duk sa'ad da kike yin karatu to duk mummunan abin da kike ciki za ka dinga rage sa za ka dawo hankali hankali hankali ina ji wani wata rana mun je wa'azi na ji wani yake cewa kar ku dinga cewa ƴan ɗariƙa mushrikai kar ku yadda ku dinga cewa su kafirai yace ko zan mai da yace su fa kafirai su ne waɗanda Allah yake cewa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin su kafirai su ne ko mushrikai su ne waɗanda in an karanta musu ayoyin Qur'ani sai su ce asatirul awwalin ne tatsuniyoyin mutanen da su kuma wannan suna son Qur'ani suna karanta shi suna haddace shi har ma suka rubuta shi su sha saboda sun yadda maganar Allah ne zai musu magani su din ne mushrikai ba mushrikai bane ba kafirai bane me ba ki wannan karatu ake ta yi a gani sai yanzu wancan ake yin su an so ba an yi tanazu akwai wani aboki na yana daga cikin majalisar malamai na jihar Gombe ƙungiyar Izala abokina ne sosai to muna magana da shi suke to aka magana ni da ke kana ta ɗauke wa tijani ta ban na son ma magana da kai suke wallahi na yi tanazuli ma'anar tanazuli maganganun da yake da duk ya fasu ana karatu karatu to da kai ma mu yi karatu shi za duk wanda yana zafurtawa a cikin lamari to baya karatu ne amma in dai kana karatu to shi ke duk abubuwan da aka dinga duk inda ba abin da ba gane ba ka shiga ka bincika to za a gano yadda abubuwa suke to sai ka ajiye kowa a inda yake ba tare da kana hafurta mutane ba tare da kana bid'antar da mutane ba tare da kana wato shiga a cikin abin da baka sani ba Allah ya sa mu dace shi ne yake wa ma ulilla bi ghairi Allah wa ma ulilla bi ghairi Allah da abin da aka kira wani Allah aka yanka da alaka ai cin abincin maulidi wanda ma na kirsimeti cin kaza kaza shi ma kuma duk abin da aka yanka din in dai musulmi ya yanka sunan Allah yake ambata ya yanka ba dan na wani ba za a ce mauli a yanka ba ba a yin haka kamar da wanda aka yanka dan nera dan a samu kudi ba a ce nera a yanka ba a yi bismillah za a ce a yanka wannan wannan ma bismillah za a ce a yanka wannan shi kenan haka ake yanka ka kowanne za ka yi To amma idan ana so a wawaitar da hankalin mutane ba su yi karatu ba, shi ke sai a wawaitar. Amma a dinga karatu, a dinga karatu. In dai ana karatu, to duk inda hanya ne kyau take ka gane. Da kar mu zauna ba ka. An gane? To shi ne, wa ma'amila bihi da gairillah. Allah ya ce fa manusurra duk wanda ya buƙatu. Ba na gaya muku Allah ya ce ba na gaya muku na haramta kar ku ci mushe, kar ku ci naman alade, kar ku ci abin da ba ambaci Allah ba aka yanka, to amma ba manufa duk wanda ya buƙatu ya shiga halin buƙata. Amma kuma ya zama gaira a gaira bage ba azzalimi ba ne, ma'ana ba ɗan fashi ba ne. dan fashi ya kama hanya zai je ya fashi akan hanya guduri ya kare ga mushi tsira ba ya je wallahi shi in ya tuka ya haramu ba halaka masa amma mutumin da salihi ne kuma zai tafi a fatauci ne ko wani abu wanda ba saban Allah ba sai guduri ya kare sai ga mushi shikenan ka dan hura wuta sai ka gace da kyau ka gasa ya ka rubuta sai ka ci ka sha ruwa ka ɗabi guduri da ka je ka samu halal wanda ba ba ba matsala shike sai ka zubar da wannan amma kar ka bari ka mutu ga mushe an gane to shi sa shari'ar musulunci sauki ne da jiso dai eh duk wanda ya bukatu gaira bagin ba azalimi bane wala adin ko ba ƙetare iyaka ya so yayi ba a ce ga halal din sai da shi sai haramun din zai shine ƙetare iyaka to Allah ya ce wannan fala isma alai babu laifi a gare shi dan ya ci mushe ko dan ya ci abinda ba ambaci sunan Allah ba aka yanka shi an kira sunan dodo aka yanka shi ko kuma ya ci wasu abubuwan ne da aka haramta inna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai innal ladina yasnuna
إن الذين يكفرون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu wa la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa lalle waɗanda suke koyi ma anzala Allahu abinda Allah ya saukar min al-kitabi na littafi na cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke koyewa wa yashtaruna bi samanan qalila kuma suna saya da shi ɗan kudade ɗan kaɗan ai da yawa manya manyan yahudawan nan a ruban wato manya manyan fastocin su da kiristoci manya manyan su duk sun sani musulunci gaskiya ne sun sani amma to na sani ina shugabantar ka san su an nan ba irin mutum ba a'a ba irin mu suke ba ai ba ma arna ba ka dawo ko ja'in shi'a wannan ba irin mu yadda muke suke ba ka dawo ko in kizala wannan ba irin yadda muke suke ba ka san duk waɗanda su za a yi abun ne don zafin Allah to shedan ya fi tsayuwa a wannan wajen ya sanya nauyi wajen yiwa abu yanzu ba ga rufan nan ba ta gagara yi ba saboda ne saboda za a yi ne don zafin Allah ba za a yi rufa ne a zaki shehu tijjani ko shehu ibrahim ba za a rufa ne a ambaci Allah a yi zikiri a yi waye to sai nauyi shaidan kuna ci talauci ne a'a ba talauci ba ne nauyi ne kawai amma yanzu dukkan wanda zai koka maka ya ce maka babu ne Allah ya kiyaye inda jinya zai faru a nan daren a babun zai ne dubu biyar dole ko harkar safety ya faru dole inda dubu biyar ko goma yake sai ya nemo shi ba ga wani to me hana buga buga rumfa ta kuma nan ka nemo dubu goma yanzu to ba ta lokaci bane kawai je wani abu ne wanda shedan ya riga ya gama da mutane waɗanda za su yi abu kuma shi ne wanda ake dan Allah yanzu kwanan nan ba wani masallaci nan ba yaushe da fara gina shi hada hasumiya hada kuma duk an ga to haka ne toshi na ka sa gaba ta ake za a gama kin ka zare duka ka dubi makarantun boko mana to dubi tulanin mu da su karkashin bishiyoyi da inuwan katanga duk ai ana ake karanta Qur'ani ba mu da masu kudin ne muna da su amma ina ruwan da makarantun allo ba mu wasu mutu ya samu kudin ma ya je ya gina boko amma ba ruwan da gina addini wato ina so ina mu aikin alkhairi yana da wahalan gaske yana da wahalan gaske ba kowa zai iya ba sai kaɗan waɗanda Allah ya zaba cikin bayansa ku ne wanda in kun yin kun yi dan zatin Allah to kuma ku in ne ba za ku iya ba kaga wannan abu akwai jarrabawa a cikin ma ko da kuma da mu jarraba in rumfa na ga dai mu karba da take a rufa da ga sauran ayyukan musulatin da yawa tunda haraba ma kullum tunda malikiya muke yi ana bin mutane haraba masallacin juma'a ba haraba ba a yi amma da ke yanzu ana cikin bukatuwa ba yadda aka iya yanzu nake aka yi wannan rumfa a gaba sai a ɗan ja ko da blok ɗaya ne ko biyu ne aka ja shi kenan haraba ta samu saboda haka sai ka ji abun ya yi nauyi ya yi nauyi to shi fasto a tocinsa ana tara masa kuɗi yana samun kuɗi to kuma yaushe zai bar kuɗin da yake samu na matsayin na shugaba sannan ya dawo a cikin musulmai ɗin ya koma memba ya koma kuma ba mai ba shi taro wasu da yawa wannan ya hana su musulunta wannan ya hana su su bar gaskiyar da suke kai su bar wato ƙaryar da suke kai su ga da hakan gaskiya wannan shi abun duniya kawai shi ne Allah ya ce wa yastaruna bi sama na ƙarya yan kuɗi yan kaɗan na duniya ake ba su sun ummace da wannan kuɗin su rike ta zama kan fata ula'ika Allah ya ce to waɗannan ma ya kuna fi buɗe illa na ba abin da suke ci a cikunan su kuma sai wuta duk wanda aka ba shi kuɗi na shugabanci ya cinye kuma akan bata ne to abin da ya ci wuta ya ci wuta ya ci kuma wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba a ranar alkiyama saboda me saboda Allah ya yi fushi da su wala yuzakihim Allah ba zai karkace su daga zunubansu ya gafarta musu ba Allah ba zai yi wannan ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi wanda za su dawo a cikin sa Allah ya tsare mu Allah ya samu dace mu cika da imani barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukan buƙatun mu na alheri a Najeriya a dukkan sharri da muke jin tsoron Allah ya kiyaye mu barkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za ci gaba ga annabi kulhu Allah mara ku hadiya ga magabatan Allah ga fata Allah ta hadiya ga abu majina da ke Allah